بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na Lahadi 22 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1446 wanda ya daidai 24 ga watan Nuwamba 2024 miladiya a wannan majalisar namu mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala wanda malam ya keɓe ta domin ya bayani kan akidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa muna dai nan inda malam ke ya ja mana layi game da shugabanci da kuma abubuwan da ake bukata na shugabanci na yi musu da'a mu kuma muna fashin baki kan a yanayin tanajen musulunci game da shugabanci insha Allah za mu ci gaba a wannan gaba din bayan mala yace wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim wattiba'u salaf as-salih wa iqtiba'u atharihim wal istighfar lahum wa tarku al-mira'i wal jidal fi ad-din wa tarku ma ahdathahu al-muhdithuna yace daga cikin abinda ahlus sunna suka yi ijma'i akai kuma suke riƙe a matsayin addini shine suna yi ma shugabannin musulmai da'a wannan shugabannin musulmai ko dai wanda suke riko da al'amarinsu da bangaren siyasa ko kuma wanda suke riko da al'amarinsu da bangaren addini malamai wadda ba a salafin sali kuma magabata na gari kuma ahalin sunna suna bin wato magabata na gari wakti ba a tare kuma suna bin sawayensu ba sa saba musu a addinance a magance a aikace a kudurce walistin tsarin lahum kuma suna nema musu kafara da an ambaci wani wanda yake babba ne ya gabatar ma addini wani abun a zo a gani to za su yi dinga ce mushi Allah ya gafarta mushi wa tarkul mira'i wal jidali fi din kuma suna barin yin musu suna barin yin wato jayayya bar amfani game da addini su hujja su kawai shine qur'ani da sunna da mangarin magabata shikenan ko da karba ko kaji karba kuma ba za su tsaya suna jayayya suna wani zaurace ba wa tarku ma ahdathahu al muhdithuna kuma suna barin duk abin da masu kaje-kaje suka kago kaga shi ita bid'a barin da ake yi ba wai cewa ake kyakkyawa ce ba mana ce watar kuma a haka hul mu'minuna muna muna kan gaba na wato zaben mutane guda shida da Umar yayi a dan kokarin mulalibu tare tare tare musulunci game da yanayin yadda ake samar da wato shugaba yaya abin yake mun yi magana kan yanayin abubakar inda aka zaɓe shi al'umma ta yi ijima'i wajen zaɓen shi saboda a lokacin a zaɓen shi ba yi da wahala wani abu da an riga an san fifikonsa fifikon abubakar fifiko ne wacce take ta wanda yake yayi nisa tsakanin sauran sahabbai kusan kowa ma ya sallama cewa in ba maza Allah to kuma shine kowa falala sannan kuma a lokacin akwai shugabanni na sahabbai a lokacin duka kowannensu da kuma sauran sahabbai ma baki ɗaya sun kubuta daga san zuciya dama wannan abin guda biyu na farko da a san fifikonka a san cewa kai ɗin kafin kowa falala a shugabanci sannan kuma ya zama wanda za su baka shugabanci za su baka bai a kuma babu ba su da san zuciya domin akwai wannan abin ba zai maka wani wahala ba to shi yasa abubakar ya zama babu wata wato zaben shi babu wahala kuma ya zama inda da za a iya samun irin wannan ko da ma ba a wani abubakar ne to wannan shi ya fi alheri akan mu dage mu ce sai mu wani wata system guda daya wata wani tsari guda daya da za a ce sai an yi wani zabi an yi wani wayi an yi kaza an yi kaza duk wannan hanya ce da zai kawo wato husuma da jayayya mutukar shugabanci shi kuma nema abinda ake nema kawai a yi a yi sauri a naɗa wani to bayan abubakar shi ma umar a zaben shi bai wani wahala ba saboda zaben shi na farko dai akwai na irin nasoshi wanda suke na ishara da suka yi kan wato shugabancin umar ta kafa su ma ana da irin waɗannan nasoshi sannan kuma umar dama shi ma ya zama kamar kini na abubakar a wajen ƙalƙalin sahabbai tun mazalar da rai su biyun dama ake faɗi sun zama kamar hassan dausai sai ka zaɓar shi ba yi da wani wahala shi ba to bayan umar a to yanayin wato tazara da ke tsakanin sauran manya-manyan sahabban sai zama ya ɗanyi kusa da juna to wannan ya sanya dole abu umar sai sai kawo wani hanya da za a yi shura wato kaga mu a musulunci a mutukar wato tazaran wanda za a ce wanda zama shugaba tazaran ba da yawa sun ɗanyi kusanci da juna to a nan ne zai magana za a ce a zo a zo a yi shura a zo a ce za a zo da wani tsari in akwai tsarin da ma ma in kai tsari mu a musulunci to a nan ne za a iya samun wannan to saboda haka umar tsakabba ya je zaɓo waɗannan mutane guda shida guda bakwai ne kamar da muka fada akwai sa'id ibn zaid ibn nufail amma umar ya cire shi saboda dan uwansa ne saboda umar baya son abin ya zama wani abu ne kama da gada gada ko karfa karfa ya fi son ya zama abu ne kuma a abin da yake kudu cewa shi ya fi kudurta cewa ali da usman su ne suka cancanta amma dai ana dai bukatan waɗannan saboda a tafi da abubuwa da ya kamata na'am eh akwai ruwaya da ake cewa mughira ibn shu'ba ya kokarin cewa abdullahi ibn umar ya zama khalifa ruwaya ce ta waqidi muhammad ibn umar al-waqidi ta hanyar shi ibn sa'ad ke ruwaitowa daga muhammad ibn umar al-waqidi sanadin sa ne bai da wani karfi ko da ma dai ya dai shahara cewa wato abdullahi dan umar amma dai ko da wani ya kawo wannan wani abu ne da wani zai iya kawo a dabi'a dan adam saboda tunda a lokacin ba a da ta manya za a yi tsarin kuma al'ummai da kowa zai kalla ruma da farisa abinda aka saba gani su ne dai ɗake gaje gaje wata kujerar mahaifinsa kuma abu da ɗan a lokacin shi ma ya riga ya girma ya kuma tumbatsa ilimi da kuma ya kuma tumbatsa kuma a wato nagarta saraka a ɗabi'a na wani ana jin ra'ayin mutane wani zai iya gaba ka wannan ra'ayin amma ana faɗa umar aka ce ya riga ce a wannan ra'ayi ba zai karɓa ba saboda shi ba zai mai da ta zama gado ba dama shi ma ai ba gado ya ba gado ne ya gada ba cancanta ne aka gani saboda wato bambanci da yake da shi wannan mutane guda shida abinda sa umar ya zabe su shine wato abinda shi kace umar ya faɗa cewa waɗannan fa innal amra ila haula'i an-nafar alladhina tuwfiya rasulullahi wa hum anhu wa huwa anhum rad yace waɗannan na zabe su shidan nan saboda mazala ya rasu ya yarda da su ya yarda da addinin ya yarda da shugabancin wato anan ba kawai yarda da da addini ya sanya wai Umar kawai ya ya wannan ba in yarda da addini ne ko gaskiya ana sai ya da kuɗin sa Abu Dhar Abu Dhar kuma shi ma shi ma ba wai ba yake a wurin sahabbai ba misali har yana mushi kirari yana cewa san bace ma wani rufi ba kasa bace ma wani wato wani wato abinda wani zai taka ba irin mai gaskiyan Abu Dhar to kaga za ta dauko shi amma maza da shi kashi ya ga Abu Bakar kai ba za ka iya wato shugabanci ba kaga tun daga nan ana gane irin waɗannan abubuwa kuma a cikin ansara akwai manyan manyan malamai da maza ya yarda da su so ba wai kawai yarda ne ta fuskar addini ba ana maganar yarda har ta fuskar kuma shugabanci da taku da kuma al'umma ma su su kansu su riga sun dauki cewa waɗannan su ne shugabanni tun a lokacin dama sun riga sun fahimci haka wannan ya yi tawaturi daga umar dan katsaf cewa ya faɗi wannan magana game waɗannan mutane guda shida al'asilam ya ruwaito a amur ibn maimun al'audi ya ruwaito ma'adar ibn abi talha ya ruwaito da sauransu ma mutane da yawa sun ruwaito wannan game da shi umar dan katsaf umar ya zaɓe su saboda addinin su saboda kuma wato kyakkyawan rayuwa da suka gabatar tun a lokacin ma'aiki har zuwa lokacin bayan goma washe zuwa ga Allah da kuma yadda al'umma su da kansu suka karkata ma waɗannan mutane dama can waɗannan su ne tun azamanin maza'alar in ka cire maza'ala su waɗannan suna daga cikin wanda al'umma ke kallo in an ce abubakar umar sai usman sai alin sai kaza sai kaza irin waɗannan ne aka faɗe su su goma da sauransu dama dai ba sa nisa da maza'ala kuma ana neman shawara kuma su ne waziransa sau da su abu ne mai sauƙi dama a umar ya zama wato waɗannan su zai ciro saboda cancantar su da suka yi da kuma cancanta da shugabanci da suka yi kuma dama al'umma masu riga sun gamsu da wannan ina yau na ta wannan saboda ruwayoyi da ake samu wanda wani zai iya zuwa ya karanta na da ruwaya ɗaya kawai zan karanta zan karanta mana saboda yadda na ga watakila wasu makiya su kokarin fakewa da ruwaya ta ce ta inganta ko abu irin wannan za mu yi ɗauki wannan ruwayan makaranta guda ɗaya kawai da ɗauko ba wai duka ba saboda kullum ta ce za ɗauko duka abin ba zai ba zai yi ba sai a dai ana dawowa a dai ana dawowa kuma mu abin da muke son haskawa muke son biya a ci gaba akwai ruwaya da ake ruwaitowa gami da Umar dan Khattab bayan shi da kanshi muka ce an ruwaito Aslam ya ruwaito Amr bin Maimun al-Audi ya ruwaito da sauran manya-manyan malamai sun ruwaito daga wajen su cewa shi ya ji da su amma kuma aka samu an rubuto da bajinsa ya zo yana sukan waɗannan sahabbai guda shida ya samu kowane daga jinsu ya ce kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne a wannan ruwaya malamai sukan kawo ta saboda su soke ta galibi in ka je ka duba sharh mushkil al-athar nan al-tahawi ya kawo ta domin ya nuna batacin ruwaya ruwaya ta bata tabbata ba dan haka duk wanda yaje ya kafa hujja da ruwaya yace wai malamai sun kawo to malamai suna kawo wannan ruwayar ne don nuna cewa ruwaya ce mara gurbiya ba ta ma inganta ba ta kamar da na faɗa cewa wato al-bahawi a cikin sharh mushkil al-athar ya ruwato daga malamin sa Ibrahim ibn Sulaiman ibn Abi Dawud al-Barallusi shi kuma daga Ahmad ibn Shabib shi kuma daga babansa Shabib ibn Sa'id al-Tamimi shi kuma daga Yunus ibn Zaid al-Aili shi kuma daga ibn Shihab az-Zuhri daga Abdul Malik ibn Marwan khalifa shi kuma Malik ibn Marwan daga Abu Bahariya Abdullahi ibn Qais al-Himsi yace wata na Umar wai ya fita sai zai samu a majalisin an zauna ana hira haka a majalisin akwai Umar akwai akwai Uthman akwai Ali akwai Talha akwai Zubair akwai Abdurrahman sai Umar yace musu kullukum yuhaddithu nafsahu bil imarati ba'd kowannen ku na lura cewa wai kwadayin wannan shugabanci yake yi kuma yana wato nabarta ma kansa ne ina da ambata ma kansa wai shugabancin nan bayana shi ni zan zama ko ba ni zan zama ba kaza kaza kaza kaza wannan in an zo a fasar da mutane kisan shi kenan amma ko wannan ba za a iya mishi masara a ce yana magana cewa wa ko wane zai zama khalifa bayana to wani wani abu ne kuma da za mu zai shiga cikin wato zuciyar dan adam sai dai ruwaya ruwaya ce mun kara kamar da za mu zo mu gani a daga nan wasu ya fara kallon su ɗaya bayan ɗaya suka shi suka kyale shi suka ce dai ya faɗa mai yake sai ya faɗa sai kallon dubai sai zuba da ce dokai dai wato ya yi rashi wani bangare kuma sai ce wai kai ka cika fushin tiya to kaga a zubai duk wani fushi da yake da shi ya kai umar ne in dai har wani fushin zubai ne zai ce za a sa a ce ba za a ba zubai shugabanci ba shi ma umar kaga shi ke da sai a hakura dama me yasa ake tsoron umar ne dama lokacin farko farkon halifanci shi saboda wannan fushin kuma zubair kawo wata ruwayi wani ruwayi da kake da shi ya zo shi da wani lokaci ya je ma har za a yi wani abubuwa na addini ya je ya yi ma manzala karan tsaye ba umar ba umar sai ya tashi zai karan tsaye sai abu a gaya mushi wato a wannan kuma zan Allah ne sai ya dawo aiki sai da dawo baya ba ka aka sulhu hudaybiya ba aka aka sulhu hudaybiya ya rude hayi ma wato ya fara faɗan maganganu haka kuma aka yi lokacin wato wannan lokacin manzala zai ma wannan munafikin sallah umar ya ta magana ba za a yi sallah nan ba ya je ya dawo yana cewa ba za a yi sallah ba to kaga wato umar haka ubangiji ya halice shi shi yayin da ya ga gaskiya to baya kuma wato kallon wani to kuma wani fushi haka ubangiji ya halice shi da fushinsa to amma umar da kuma zai zo ce ma wai zubair kuma wai shi ya cika fushi haka ba za a ba shi gwamnati ba kaga wannan ai wato ba zai zama umar ne da wannan maganar ba saboda ai ko kusa ma zubair bai kai umar ba banda wannan kuma sai ya ƙara kallon shi kuma a wato ali bin abi talib sai shi ma ya yabe shi a wani bangare yace ma da mutum amma dai kai ka cika ba'a wai ya cika ba'a ya cika wasa haka ya cika raha shi saboda haka wai shugaba bai da raha in ya da ya cika raha kaga bai zama da kwarjini eh idan kun kafa tarihin waliyu amma irin yanda ya dinga abubuwan sa ba na dai ka samu irin waɗannan abubuwan da shi umar anan ake fara a wannan bayan shi kuma sai ya kalli Talha to wannan ita ce mata ba malamin haushi wai kawai dai kalli tsala kaga waɗannan da wani abubuwa da ka iya cewa umar ya ga musa ibn su su gyara ya ga mu kowa wani abu da yake irin replacement ɗinsa ne wani wato raunin sa amma kawai sai kalli tsala sai cewa maka tsala haɓa matsala ya rasu yana fushi da kai yana wani cikin ka afuwa wa huwa alayka atibun wa ya rasu wato yana zargin ka shi a can ya ce ya yarda da shi ya rasu ya yarda da shi kuma yanzu kuma ya ce kuma ya rasu ya yarda fushi da shi to kaga wannan ruwaya ce wacce take wato a ɓangaren ruwayan yana abu ba abu ba in ji malamai wani ɓangaren ruwayan yana ba kusan tsine ba ɗayan wani ɓangare sannan kuma to a nan wai kuma sai ya kalla usman ai da ya kafa tun da yana magana kowa wani laifinsa ne sai ya gaya wa Usman shi ma yace kai ma kana ka laifi amma sai aka ce wai sai ya kalla Usman sai ya ce to wa inna minkum la rajulan a cikin ku akwai wani mutumi law qusima imanuhu ala jundin min al-ajnadi inda an raba imanin shi a wani sassanin wasu mutane la wasi'ahum da imanin su ya ishe su ya ishe su ya ishe su sai ce yana nufin Uthman bin Affan kaga shi bai ambaci aibusa ba kaga to yanzu kaga me ya amfani kawo guda shida tunda dai ya riga ya tabbatar Uthman shi ya mutancanta kaga shi kenan kawai sai a wannan kar ku manta wannan ruwayan an zo an kawo maka khalifan Bani Umayya da dan uwan shi kusan da yake ga Uthman din ka ita jikan Uthman eh dan ammi ne na Uthman kamar ammi ne na shi eh Abdul ibn Marwan dan dan marwan ibn al-hakam ne marwan ibn al-hakam kuma dan shi ma dan umayya ne umawi ne kamar da usman yake umawi zaka da ba dai yadda aka samu sarki ko wani abu yanzu aka samu wani bafa da yazo yana magana ba wasu maganganu ba haka siya ba a wannan ruwaya da muka kawo muka ce ana rawaito ta ne daga wato yazid ibn wannan al-aini daga ibn shihab az-zuhri daga al-malik ibn marwan daga kuma shi abu rahaba abdullahi ibn qais al-himsi da kuma akwai wata ruwaya da kamar da tahawun shi da kansa ya kawo yace salimu subayr yana rubuta daga ibn shihab daga amr ibn al-harith wato tsakanin amr ibn al-harith tsakanin ibn shihab da al-malik ibn marwan akwai wani mutum ya amr ibn al-harith al-bahri to wannan kuma shi ba ba san waye shi ba don haka wannan in ya zama an samu irin wannan ruwaya shi tun daga zaka san ruwaya wa ruwaya ce abutacciya ba sana fahawi da ya tashi ya rauna da wannan ruwaya sosai ya kawo na farko abin ya ya soke ta da saba ma abin da ya tabbata daga umar ruwayoyi ingantattu na nuna cewa wato ya yarda da waɗannan mutane cewa tuwafiya rasulullahi wa huwa anhum radi wannan ruwaya ta tabbata daga umar ta hanyoyi da dama ta hanyoyi da an tabbatar umar ya faɗa amma kuma za a zo a same shi yana kushe talha yana kushe usman yana kushe ali yana kushe zubair kaga wannan ruwaya ce da ba za a amsa ba sannan kuma ya kushe ta kuma da shi wannan abu bahariya abu bahariya ya ce saboda bai ji daga bai shahara da ilimi ba ya ce bai shahara da ɗaukar ilimi wannan mutumi sannan kuma bai sarraha jin wannan ruwaya daga umar ɗan khattab ba kaga wato akwai inkila'i kenan akwai dacewa ta fuskar isnadi tsakanin shi da umar ɗan khattab kamar da aka sani a babu ruwaya wannan ba a karɓar irin wannan ruwaya wannan haka a ya faɗa amma mu yanzu za mu karo da nashin kuma za mu faɗo su ma abinda bayan mun yi nazari akan wannan ruwaya abinda ya bayyana mana wannan na farko kamar da na faɗa za a iya illanta wannan ruwayan da ruwayan can ta Salimu Zubairi da yake rawaitowa daga Ibn Shihab daga Amr ibn al-Harith al-Fahmi wato kaga kun ya zama tsakanin Ibn Az-Zuhri da Al-Malik ibn Marwan akwai wani dan tsakiya da ba san waye shi ba to kaga ruwaya ta ta yi rauni tun daga nan tun daga nan ruwaya ta zama tana da rauni duk da wata ruwayan Yunus ibn Yazid al-Aili ita ta bata kawo wata shi wannan bawan Allah ba abu nabi kuma ana cewa shi wannan alfahmi shi wannan wato Amr ibn al-Harith al-Fahmin an ce wani sakatare ne na Abdullah ibn Zubair shi kadai zaka samu an faɗa amma sai a shiru ba a san wato ingancin adalcinsa ba wannan karka da cewa Abdullahi bin Zubair sakatare shi ne kai wani mamaki an an dinga samu wasu fitinannu suna mike mu waɗannan sahabbai daga baya kuma za a za a tsammanin mutane kike zama fitinannu daga baya akwai Abu Ubaid al-Muqtar al-Thaqafi wannan mutumi daga baya da ya zo da awa annabta shi ma da can din ai ya zo ya nanike ma su wasu rabci sahabbai ne daga ci akwai Abdullahi bin Zubair ya zo ya nanike musu ya kuma fito ya ce shi ne dauki fansa Husaini ne daga baya ma zai ce shi wahayi ake masa kaga wannan babu wani abu da kai ace an danganta shi zuwa ga wani sahabi wannan ba zai sa ya zama an wani alamo kake ba bai wanku ba sanan ruwaya ta biyu wato wato illa ta biyu na wannan ruwayan shine wannan Abdulmalik ibn Marwan Abdulmalik ibn Marwan babban malami ne ya taso matsaya da cikin matasan malamai a lokacin da suka ɗaya taso a Madina ya ya fara kanta ilimi tsara ne ga Sa'id ibn Musayyib ya ya fara kanta ilimi to amma daga baya ne shi ma ya shiga harkar siyasa kuma a wasu abubuwa suka dan canza ba wai ya daina nagartansa ba ne ko kuma da takunsa ba amma dai ya wasu abubuwa sun dan canza ya zama wato wasu sun dan canza shi ya ci da wasu ɗaiɗu nasu da ba haka ake so ba daga cikin abin da a lokacin na aka ake aka rika samun ire-iren suna yi suna kyauta da waɗannan labarai a kawo musu labarin wanda zai makanta ma wato abokan husumar su abokan husumar su kuma a wani lokaci kuma su ne dai yan kufa masu waya ma waɗannan su aliyu baya sai ka za a kawo wata ruwaya da ta kushe ali ko da ta kushe sauran sahabbai so shi yanzu zai iya dan amsa a fadarsa wannan wani abu ne wanda yake duk wanda ya san a da ba ana tuhuma sa da addinin sa to amma da man zama akwai wata yar gilli tsakani to zai ga ta da ba shi alin da ba annabi ne ba shi ma zai iya da a yi wasu yan kiran da ba haka ake so ba a baban su shi kansa marwan ibn hakam marwan ibn hakam ba a tuhuma shi a hadisi yana da gaskiyar hadisi ne ba da hadisi ba a san baya ƙarya urwa ibn zubair urwa ibn zubair shi azubair kani daga abdullahi bin zubair wanda daga baya ya rigima da bani umayya shine yake faɗan shaida akan shi marwan ibn hakan wanda abokin hamayya su yake cewa fa kana marwan la yutahamu fi hadith marwan ba a tuma shi a hadisi da amma tare da haka an taba sabu kuma marwan din ya zo lokacin da yake campaign din cewa a hakura ayi mai yazid muawiya a yazid bin muawiya wato baya ai abubakar baya ya ba umar karibanci waye sai da nan abubakar siddiq ce abdurrahman bin abubakar siddiq ya ce za ku mai take da kaliya ce wato mu lura kawai so kuke ku mai da wannan mulki da zaga ya ku ya soki abu to da shi wanda ya ji haushi sai ba shi amsa da cewa ya shiru ai mun san waye waye ayan nan ta sauka a kansa ta sautul aqabi wanda bi qala li walidayhi ufil lakuma wai shi ce ma iyayensa ufil lakuma aisha ta ce a ƙarya ki a lokacin to kaga tun a lokacin ba a tuma shi a hadisi yayin da ya zo ba da hadisi amma yayin da tsakani akwai gini tsakanin wani da wani zai iya zuwa ya faɗo su maganganu da ba haka take ba wannan kuma kamar da kuka sani dama in akwai dukkancin mutane in zama akwai wani abu tsakanin su to ba a karɓar shaidar da yanzu ba saboda zai iya faɗo in mun bar wasu bayanai ba haka suke ba saboda haka wannan ruwaya a same shi daga abdullahi ibn marwan kuma tana kushe waɗannan sahabbai musamman kuma ali wataƙila shi ya karba saboda yana da yaba kawai shi ma dan buri abinsa ba za a karba a wajensa ba wannan ruwayan ba za a karba a wajensa ba kamar da wannan abu ne sananne daga wajen malamai sannan abu na uku abdullahi ibn qais al-himsi wannan rawi da yake ruwaitowa daga daga shi wato wanda ake ce mishi abu bahariya wannan ruwaya wannan rawi abdullahi ibn qais al-himsi duk da shi a tahawi yana cewa shi bai san shi ba ya jahala shi amma dai wato an san shi din wasu daga cikin malamai sun wartaka shi ibnu ma'in al-ijli ibnu hibban to amma dai shi yana da wata matsala shi ma wa al-waqidi muhammad ibnu umar al-waqidi ya faɗa cewa shi din kana nasikan yana da bautan Allah amma kuma uthmani al-hawa mutum ne wanda ya shiga wannan fitina da rigiman ali da muawiya ya zama ya dau matsayi shi bangaren muawiya kawai yake idan suka ce wa da uthmani suna magana ya dauki bangaren muawiya kuma ɗan manganu da ake yi faɗa na rashin kyautawa wacce bangaren ali su faɗa masu muawiya bangaren su muawiya su dai da aka san dama aka tarabu ta yi gaba unna suka taru za a samu maganganu irin wannan to shi ma sai shiga wannan kuma shi ne har cewa kana usmaniyal hawa har ya kasance wato yana da tsanani kwarai da gaske akan wato su waɗannan su ali bin abi talib da sauran yayansa saboda haka to a samu wannan ruwayan a wajensa ko da shi ba za a kaita shi ba to wani an tabbatar tunda dai shi dama kawai ya taba jin kuɗi ne kawai da umar dan khattab a jabiya ne kawai taba jin kuɗi ba da umar dan khattab bai taba halartar wato sauraron umar dan khattab ba dai idan ka je ka duba haka malamai ke faɗa to dole wani ya gaya mishi to dole kuma wani makarici ya gaya mishi wannan ruwaya eh akwai tsakanin shi umar akwai inkibai to kuma abinda malamai ba sa kokonto wannan ruwayan an sami ta ne wani makarci ne je ya gaya mishi kuma saboda dama ya dace da san zuciyarsa sai ya dauko ta yi ta kwanta ya tafi ya tafi wajen waɗannan sarakuna na kula bani umayya ya ce ya ce ai ga wani labari ma da na samu shi ke ya yaɗa shi kuma abu bin maron ya ji daɗi an faɗa ya ci gaba shi ma yaɗawa ya gaya ma azuburi shi kuma azuburi shi ma ya gaya masu yunus ibn yazid da ainihin sauran ɗalibansa to kaga wannan ta wannan hanyar ne za ka gane wannan ruwaya kwatan ba wata tabbata ba ruwaya ce wacce take kaga ga dai wani illoli guda uku ko hudu muka faɗa wacce take ta shigo a cikin ruwayan a wajen malaman hadisi ko kaɗan ko kusa ba za ka karɓi wannan ruwayar ba abin da yake daidai umar an samu ya yi magana mai kyau game da Uthman ya yi magana mai kyau game da Uthman da cancantansa wannan ba wani abin mamaki ba ne kamar yadda kuma ake aka samu ya yi magana mai kyau da cancantan abu ubaida amir ibn jarra da cancanta shi da khalifanci shi ba sai aka ce me yasa ina ke cewa da da Abu Ubaida na raye shi ma da na sa shi da na bashi kalimanci da ya cancanta in bashi kalimanci saboda mi saboda manzo Allah yana cewa aminu hadhihi umma Abu Ubaida to kaga wannan ba yana nuna maka Abu Ubaida ya fifita Abu Ubaida ne akan Uthman ko Ali ba yana nuna maka dai Uthman ya cancanta Abu Ubaida ya cancanta kamar da ake da kuma ruwaya daga Umar ya ce gami da Ali bin Abi Talib ya ce in wallau al ajlah idan suka ba wannan mutumi mai dan sai'o Ali bin Abi Talib gashi ya dan shiga ciki shine al ajlah al ajlah ba shine wanda yake mai sai'o haka rabin kai ba a gashin ya dan mushi shiga ciki to shine kita idan suka ba wannan mutumi wato shugabancin su shi ya nufin Ali bin Abi Talib salaka bihi mutariq zai ku musu zai musu jagoranci jagoranci na adalci zai musu jagoranci jagoranci mai kyau sai ibnu umar yake ce mashi fama yamna'uka minhu ya amirul mu'minin to me yasa aka bashi kalimancin ba qala sai ce akrahu an atahammalaha hayyan wa mayyitan yace a'a ba na san ya zama wato dauki nauyin gabarin zafin musulmai kalifa a raye ko a mace ya zama ni ne wannan aikin zan bata shura to ka wannan ana ruwaitowa ta hanyar Ubaydullah ibn Musa bin Bazam kamar yadda ke cikin al-Ansab na al-Balaguri a da shi wani ana shi ma yana daga cikin wanda ake tuhumar su da wato zulmukawa cikin shi'a sosai amma dai mai gaskiya ne to amma kuma ya samu taba'a ta hanyar wani mutumin mutumin Madina wanda shi ba a tuhumar da shi anci shine Isma'il ibn Ja'far al-Ansari da haka hadisi ne wanda ke ya tabbata dukan suna rubutuwa daga Isra'il ibn Yunus ibn Abi Sa'id sabii daga Abu Sa'id sabii daga Amr ibn Maimun al-Awli wannan hadisi ne tabbata ya tabbata cewa ya faɗi haka bi da Ali to kaga me ma'anan haka ma'ana haka shine yana nuna cewa waɗannan da ya zaba duka sun tantance da shugabanci idan aka ba kowannen su ya tantance da zama shugaba wannan baya nuna kuma yana fifita wani guda ɗaya akan ɗaya in aka ba Usman ya cancanta saboda me saboda kaza saboda kaza in aka ba Ali shi ma ya cancanta in aka ba Abu Umaida Abu Umaida Amir ibn Jarrah ya cancanta in aka ba Zubair Abdurrahman ibn Auf Sa'ad ibn Abi Waqas duk waɗannan mutane sun cancanta inda wato yana ganin wani guda ɗaya ne shi ya cancanta ya sauran cancanta to ai da ya faɗa kamar yadda ya faɗa guda biyu kamar da ya fi karkata ma Umar da Aliyu da Uthman to ai da ya faɗa wasu ma to da ina da kuma yana ganin su biyu kuma Uthman ya fi cancanta da ya faɗa saboda yana tiya ga wani al'umma Umar yana raye bai ji tsoron wani wato bai tsoraci wani mahaluki ba gami da ubangiji gami da addini sai lokacin da mutum ne zai tsoron wani umar din da yake lokacin da abubakar ya nemi tara ya sauka daga abin da ke shi ya cancanta umar ya ce san ba isa ba sai dai a sa abubakar ya zama kaliba ba wanda isa jinkitar da kai akan abin da mazalar shi fara gabatar da kai shi ne kawai zai zo kawai sai su usman da su ali sai su cika mushi kilo ya kasa fada sai dai kama ajali ya kasa fada wannan magana ba zai wannan abin ba umar ba san shi da wannan da wannan wato baya mu da hana ma shi farfata Usman din a gaban jama'a wata ne ya zo ya yi ya bakar sallar juma'a ya mashi fada baya musahabai kwalaf sai mujabala shi haka aka san shi to da haka sai ya zo ya mutu kuma zai kuma yana musu mujabala ba zai yi wannan aikin ba kwata kwata duk wanda ya san siran waɗannan mutane da ya riga san cewa ba zai ba Umar ba zai yi wannan aikin ba kawai dai abu da ya faru suna ce ta faru bayan mutuwa ta faru bayan lokacin bayan kashin Sayyidina Usman sai ya zama kowanne idan ya dauki matsayi ya zama ga 'yan fatinsa sai je ɗan lalubo ruwa da take dacewa da wannan ra'ayin nasa sai je ta yadawa sai kuma ya bar sarar ruwayoyi idan da yadawa wanda wanda kuma wani abu ne mai sauki kamar da aka sani ko tsakanin waɗanda suke suke wato rigimu nan ma na siyasa ma duk mun ga suna yin wannan abubuwan za ga laifin jibi ka zanne ga naka ka hango na wani Allah ta'ala ya kyauta to daga a takaice dai duk wani akwai labarai da wannan guda ɗaya kawai ya ɗauko mana akwai labarai banda wannan akwai labarai da yawa na ƙarya da ake kirkirowa a game da waɗannan mutane guda shida wannan shine mafi kusa kusa wanda za ka iya ji wani ya faɗa ya ce maka ai wa da wani abuntacce ne ya inganta ya inganta cewa kaza kaza kaza to ka dai da ruwaya take wanda kaga ya kawo maka maki maki man ko ce maki Ali bin Abi Talib ko maki Alha bin Ubaidillah ko in sha ba sa kawo wannan ai za su kawo ta ba sun yadda su kida su kawo saboda in suka kawo suka ce za su zagi Talha da wannan ruwaya ko za su zagi Zubair kuma dole annabi ba ya shigo shi ba ba ce ya da ba'a ba yana da wasa kaga ba sai kawo ta ba shi da ma nake tsammani ba sa kawo ne mamaki bare da gaske me yasa ba sa kawo ruwaya nan ashe na tuna ashe akwai akwai inda su ma na san aka dan gobe shi Allah ya kyauta ah saboda haka a waɗannan gami waɗannan mutane guda shida akwai ruwayoyin da ke na ƙarya masu ƙarya suka ruwaito akwai kuma wani ruwayoyin da mugabbale suka ruwaito wanda su dama an sa an sa su rafkar tsiya ce da su akwai ruwaye kuma da masu wanda ake tuhuma da wasu abubuwa suka suka ruwaito da haka dai yayin da ka ruwaye irin wannan ba ruwaye ta inganta ba kuma da ya zaɓi waɗannan mutane guda shida in ka so ka haɗa ma haɗa ɗan uwansa Sa'id ibn Zaid ibn Nufail su bakwai in ka so ka haɗa ma da Abu Ubaida Amir ibn Jarrah wannan duka Umar yana ganin sun cancanta da kalifanci bayan bashi suna yana ganin sun tattara da da kalifanci kuma tun a lokacin manzon Allah waɗannan dama su ne shugabanni a cikin sahabbai Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yana kasa da su yana kasa da su sosai Abdullahi bin Umar yana daga cikin yara da sahabbai kuma yana kasa gaskiya duk da idan an bashi ya cancanta a fuskar cancanta to amma ka san da ba ayyan limanci na wanda aka bi ya halatta ko da ko akwai wanda ya fi shi din ya canta ya halatta kamar da manzo Allah ya taba yin sallah bayan sahabinsa to dan a wannan babin an sa Abdullah Abdullahi dan Umar ya cancanta an sa Abdullahi dan Abbas ya cancanta duka wannan duk malamai suna cewa ya cancanta saboda kowa ya san yanayin da suka faru amma dai kaga ga waɗannan akwai kawo Abdullahi dan Umar kaga wani abu ne wanda yake sabai da biya su haka bai ma cikin waɗannan baya cikin wajen da ake tattaunawa da su shi yasa baya zama hadisan waɗannan aisin biyawa saboda su ne yara waɗanda sun su ne manya kuma sun yi da su da wuri tun a lokacin manzo Allah kamar da na faɗa waɗannan mutane da muka faɗa su ne manyan sahabbai su ne kuma suke da jagoranci tun a lokacin Abubakar da Umar shi su ma a lokacin suke da jagoranci jama'a su ce kallo su ne masu faɗan kalma in aka suka faɗi magana kuma ake sauraro kawai dai a lokacin da aka zo dole a ci su za a zaɓa shugaba sai aka lalu aka abubakar ya fi su sai suka ba abubakar da aka tsara lalama a lokacin umar shi ma aka ga umar ya fi su suka ba umar to a lokacin umar shi ma yanzu shi ne haka abinda suka sake yi a nan sai aka ba wani bambanci tun a lokacin maza Allah ba dama shugabanni ne bayan maza Allah kuma waɗannan mutane dama dama shugabanni ne wannan mahalli ne na ijma'i shi sa wato bai zama ma umar a wani abu mai wahala mai zaɓo su zaɓo waɗannan bai da wani wahala wajen umar saboda da baya san tun zamanin maza Allah ga wanda ga yanda lamari yake a umar dan khattab bayan ya zama wannan guda shida to ya dauki wasu wasu matakai tsaurara wuri ya tabbatar mu yadda za a yi wannan wato zabe muna son mu kira shi zabe ko mu ce bai'a kamar yadda wannan sune shi sunan shari'a yadda za a yi wannan bai'a din wato an yi bai'a ne da adalci wanda babu wani gaba da a ciki ko bai yadda hatta wanda za su tawallin wannan abun wanda ya fi wato gabatarwa su ne wanda suke da sabi ga musulunci akwai wasu manya-manyan sahabbai a lokacin wanda suna da wato ido kwarai da gaske a abubuwa amma bai daya kasu a ciki ba daga cikin sahabbai a lokacin da suke raye kuma suna da ido abubuwa da ake sauraren ra'ayi sosan gaske akwai amur ibn al-as amur ibn al-as da dama ko manzo Allah yana wato shugabantar da shi akan abubuwa da yawa saboda mutum ne da ubangiji ya mushi hanyar nesa amma kaga a wannan gabar saboda gaba ce da ake da bukatar addini kuma akwai wanda suka fi shi sai ba a gabatar da shi ba akwai ruwaya shi ma a nashin da ake cewa ya zo ya ce zai shiga cikin shura ko an ji an kore shi an yi waye da shi da mugira ibn shuba wannan duk ruwaya ce wanda suke wanda suka rubuto ruwaya ce mai rauni ba ruwaya ba ruwaya ce ingantacciya ingantacciya ba akwai ruwaya daga da ibn sa'ad yake rubuto daga yaqub ibn ibrahim daga babansa ibrahim az-zuhri daga salih ibn kaisan daga ibn shihab az-zuhri daga salim ibn abdullah ibn umar ibn abdullah ibn umar daga abdullah dan umar cewa umar lokacin da zai kuma ga Allah sai ce fal yusalli lakum suhaib thalathata al-layali suhaib ar-rumi ibn sinan ar-rumi yayi musalla da ku yace zama liman na kwana uku da mutane thumma atmiu amrakum sanan ku waɗannan guda shida ku je ku shawara ku zaba guda daya ku tattaro ra'ayinku ku zaba guda daya kamar ta'ammara minkum duk wanda kuma kuna cikin shawara ba a gaba shawara ba ya je yace shi ya zama sarki da karfi da yaji jagora da karfi da yaji ba waɗannan shida ba ala ghairi bashiratin ba wani shawara aka yi ba ana cin shawara ne shi ya je yace shi ya zama shugaba fadribu unuqa ku kashe shi inji Umar wannan shida ba ka'ida musulunci ana cikin wani abu kawai wani ya je yake ne ma ya kwaci abu da karfi da yaji to tunda dai wuta yake sai idan in za ku iya sai ku danne shi ku rushe shi in kuma ya riga an yi haƙuri sai ta ci kowa to sai haƙura dai kuma a ci gaba da haƙuri da shi haka Allah ya tsare ibn al-waqidi muhammad ibn umar al-waqidi a cikin kamar da cikin tabaqat ibn sa'ad yana rawaitowa ta hanyar shi da kuma shi da balaguri suna rawaitowa ta hanyar daga waqidi daga daga muhammad ibn musa al-fitri daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga anas ibn malik cewa umar kafin ya koma ga allah na wani lokaci ya aika ma abu talha al-ansari yace ka zo ka da mutane 50 abu talha al-ansari da mutum madina ne yace da ka zo da mutane 50 daga cikin mutanen madina kun san mutanen madina da ba su su shahara da taimakon addini ga wannan gaban ma su umar ya zaba wani su tabbatar ba a gaba da wajen zabe ba eh kaga tunda dai su ba da ma ba ba bangaren shugabanci tunda akwai waɗannan qurayshawan su waɗannan sun fusta canta kuma sun gane cewa haka musulunci ne yake al'ayi mutumin quraish haka manzo Allah ya faɗa to sai kuma aka zama wanda za su zama sun dauke gabarin kula da zaben da bayanin kuma sai su su ne za su yi wani aikin sai aka ce umar ya ce mashi ka samu mutane hamsin daga mutanenka sai ka je tare da waɗannan mutane da za su yi zaɓe guda ɗaya daga cikin su a matsayin kaliba da ce fa ina fi ma a sai sai shi tabi'u na fi mai ta'adim ina kamar za su zaɓi ɗaya wato gida ne na ɗaya daga cikin su shi da nan su je su ci gaba da yin shawara fa kuma ala zalika liba bi ashabika ka je ka yi musu gadi kai da mutanenka a wato kofar gidan fala ta turuk ahadan yadkhulu alayhi ka kamar wani ya shiga wala ka turku yumdal yawm thalith ata yu'ammiru ahadahum kuma karka bari ai kwana uku ba su gaba yin shawaran nan ba su ma ka je ka rinka ya musu to to an yi daya an yi biyu muna bukatar ku mana da natija yanda za a yi sai kuma bayan ya gama ce Allahumma anta khalifati bi ya ubangiji kai ne khalifa na gami da wannan al'umma ta manzo Allah in na mutu to ni dai na yayi na wannan wannan ruwaya ana rubuta daga Muhammad ibn Umar al-Waqidi ibn al-Waqidi da irin rashi raunin kamar ya san waɗannan labarai kuma hujja nan ba na kawo saboda hujja da shi ne ba saboda akwai wasu akare da ake da su da wasu rayoyi da suke karfafan wannan ruwaya tasa wanda in ka hada zaka ga fahimci wataƙila wannan ruwaya ta da ta da wato kanshin gaskiya banda wannan sai kuma akwai ruwaya ta zo da ake cewa wai Umar ya ce in aka zo aka yi zaɓe aka yi canjaras to ɓangaren da abdurrahman ibn auf yake to a yi tarjihi a rinjaya da wannan ɓangaren wannan ya zo ta riwaya ce da'ifiya to amma idan umar ya faɗa wannan magana to wannan yana nuna kuma yadda kuma sauran sahabbai suka yi dada abdurrahman ibn auf wannan yana nuna cewa sun yi da shi kwarai da gaske yana kuma nuna wato yadda yake a shi mutum ne jajitacce yayin da aka shi aikin al'umma kuma in ka bi tarihin abdurrahman ibn auf za ka samu wannan tarihin mutum ne wanda gajitacce har ma wato ya rika bi zabai yana da wurare na mutane game da ruwaya suka shahara yana zabarin ra'ayoyin mutane kan waye ta da kaliba wanda ya nuna maka cewa da abin au yayin da aikin al'umma ta tashi aikin al'umma irin wannan mutum ne da sahabbai suka zama suna sallama mishi zaka idan ma Umar ya faɗi wannan magana yanzu da ruwaya akwai rauni to wannan yana nuna maka yadda sahabbai suka gamsu da lamarin Abdurrahman bin Auf da kuma yanayin nasihansa da kuma ikhlasinsa da kuma tsayawansa tsayin daka aka sai da aiki sadaka wannan ruwaya ba ta zama kamar wani wani wato ruwaya wacce take za a za a ce Umar yayi sakai ko wani abu ba ko za a kotar ruwaya ta ma da take zuwa sai a ce wai Abdurrahman bin Auf to ai kaga suna da akwai inda kataka da wani da wani tun daga nan wa'ali sai shirin zamani wato sai an mai da waɗannan kamar wasu kwaɗayin mulki suke yi alhali waɗannan sahabbai ba wani kwaɗayin mulki suke yi ba ko sun yi ko sun so su ne shugabanni a lokacin haramun ne ma su ce ba za su da su ce ba su saboda al'umma su sai kallo waninsu kuma sai ya ka samu yana koyarwa ko yana wasu abubuwa amma dai waɗannan mutane su ake kallo abin da ke dai tabbatacce shi ne dai sun zo sun samu a wani gida sun fara yin shawara shawara kuma kamar da ka sani aka ana magana za a yi alhaku warrat wani za a kawo maganar sa wani kuma zai ce a'a ni da ban gamsu ba wani ce kawo wannan dama da za a shawara duk yanayin da shekaru ku yake dama sai an samu wani ya kawo wani ce a'a ni ban gamsu ba za a yi wannan dole a bayan nan kuma waɗannan sahabbai sai suka rika janyewa a hankali duk waɗannan sahabbai sai suka janye sai zama an tsaya tsakanin Uthman ne da Ali to kaga waɗannan sahabbai yana nuna maka cewa sahabban ba wasu na wani kishi ruwan wani mulki ne ba in ba ka bai za su janye ai kowa yana da wasu wanda su jawara mashi baya da zai ce ai sai dai a sai dai a yanda za a sai dai a yi wasu abubuwa amma waɗannan sai suka janye baki daya a bayan sun janye kuma a aka an ce wato an ƙara kira sauran sahabbai ba ma an ce ba ya tabbata sauran sahabbai manya irin Abdullahi dan Mas'ud da ire-iren su wanda suke sabiqul awwalun ne a duka kiran su kuma ana jin tabata su ba to ashe kaga ba wai kawai an ce waɗannan da aka ce su ne nominees din ba in suka shawara kawai shawara su kare za a amfani da ita a'a su ma akwai wasu manya-manyan da ake amfani da ra'ayin su aka rika kiran su ɗaya bayan ɗaya haka ana jin ra'ayinsu wannan shine ruwaya da ibn sa'ad yake rawaitowa daga affan ibn muslim as-saffar daga hammad ibn salama sai abu da jira kawo isra'ili saboda wannan ba kawo isra'ili ba to ba mu da bambanci da masu kawo karerayin can eh galibi idan ba kawo isra'ilin ba to karerayin ne babu bambanci kuma saboda karerayin ta yawa a wannan babu wasu wani abu ma da gitsewa zan yi haka nan a ci gaba ibn sa'ad yana rawaito daga abban ibn muslim as-saffar daga hammad ibn salama daga asim ibn abin najud al-kufi wannan dai mai qur'ani daga abu wa'il shaqiq ibn salama al-kufi daga abdullah ibn mas'ud cewa ya dawo daga madina daga madina ya dama shi umar ya kai shi kufa da ya fitar da su addini to kuma lokacin da wato za a yi zaben Uthman shi ma sai ya tattaki daga Kufa ya je Madina dan da shi za a yi ana bukatar shawarar shi to bayan nan kuma ya koma Kufa sai ya sa aka sa mushi wani aka tara mushi al'umma sai ya ce sai ya kudu ba ya ce inna ijtama'na ashaba Muhammadin yace lalle mu sahabban ma'aiki mun taru mun shawara falam na'lu an khairina bi auqi ba mi kasa abu yau ba da muka tashi zaɓe muka zaɓa wanda ya fi kammala a cikinmu yana nufin Usman bin Affan fa bayana Amir Mu'minin Usman fa bayiruhu dan haka sai muka yi ma wato Usman mubaya'a dan haka kuma yanzu na baku umarni ku mutu baya'a to kaga wannan abin da yake nuna maka waɗannan sahabbai sa manya ba wai kawai an jira ayi waɗannan guda shida ba waɗannan sahabbai manya su suka taru su ma aka ƙara ana jira ayoyinsu a hankali har dai wato yanayin aksariya aka tabbatar cewa wato ruwaya an fi karkata ma zuwa zuwa ga wato khalifanci na Uthman a wannan a wannan lokaci ya shahara a ruwayoyi sun shahara ta su ta hanyoyi dama wani bangare yana karfa wani bangare cewa farko wanda ya fara yi ma Uthman bin Affan mubaya shine Abdurrahman ibn Auf shi ya fara masa amma shi ya masa mubaya ne a cikin daki saboda Aliyu shi kuma shi ya riga ya mushi tausiya da Uthman shi kun ba ya riga ya ɗanyi zabarin ra'ayin mutane da sauran sahabbai sai fahimci dai kamar sun baka kata ba Uthman din shi kuma sai zai mu fara mu Uthman mu baya shi kuma Ali shi ne farkon wanda a gaban jama'a ya zai fara musu baya to kaga shi ba wanda ba wani adawa ake ba ba wai wani wani fadayin mulki ake ba ko a ce tun daga nan ya ji haushi ne wani waje a gaban jama'a shi aka ji a wata ruwaya cewa Ali shi fara mushi baya abinda ake magana bayan an riga an gama shawara duk manyan sahabbai sun gama shawara masu hankali sun gama shawara shikenan kawai sai Uthman ya fito wato masallaci gaban mutane kowa da kowa ba zai baya wanda yake nan to wanda ya fara yi saboda a gane cewa shi bai da wani gilli a zuciya to Ali bin Abi Talib bayan su waɗannan sauran guda biyar din sun mushi a a wata cikin daka guda hudu guda hudu sun masa shi ma ka cewa Ali ya masa tunda ai shi fara tausiyar sa a sanako babu wani sabani babu fada babu zage-zage babu wani abu da ya gudana tsakanin waɗannan sahabbai haka aka wani zabe aka tabbatar da wato khalifanci da Uthman gunin sha'awa cikin wato wani abu da zai baka sha'awa kwarai da kace idan kana bin wayoyi in ba dai daga baya wasu makaita da suka kawo kare da ba akwai wannan a wannan gabar shi ma akwai wata ruwa da ake da shi da ake rubutuwa daga Abdullahi ibn Abi Rabi'a al-Bahsumi wata ruwaya ce wacce take bata inganta ba kuma in ta inganta ma wannan ba zai zama shi baya cikin sabiqul awwal din ta iya zama wani ra'ayi ne kawai ya kawo nashi wanda kuma ba a musu ta ba'a ba kamar yadda aka sani ai samu tattaunawa kowa dan adam dan dan inda ya tashi ne a al'umma wato bi'a da ya tashi da barka da ya tashi wannan ruwaya ibnu sa'ad da al-balazuri suna ruwaitowa ta hanyar al-waqidi ne wannan da shi da muke da yawan kawowa al-waqidi muhammad ibnu umar al-waqidi mutum ne wanda yake ba fadan ilimi to amma yana da wasu matsaloli da yasa malaman hadisi ba su amfani da hadisansa da ruwayoyinsa na farko dai zai iya jin ruwaya daga mai gaskiya daga mai karya daga mai gaskiya daga mai karya su kai goma idan suka zo goma kuma sai ya zinga koro ruwayan a makora daya kuma sai ya dauki ruwayan wancan makaricin inda ta yi gingi a ruwayan mai gaskiya sai ya dauka sai ya jona su to kaga irin wannan wataƙila shi akwai inda ya zama wato labarin ya zama incomplete a bangaren mai gaskiya to shi kuma kawai sai ya ga to akwai ba zai a ce labarin ne ya tsaya aka ba sai ya yana da wani karashi da ya samu wani makareci sai ya dauko sai ya jona malama hadisi ba su haka ba su karba ba su taba karba ba kuwa saboda haka wannan sai sanya haka aka dangata shi da ma cewa yana da mujazafa yana wato da kasaran tsiya har ma suka ce ba shi makarci ne amma malamai suka ce ba wai da rangai ke ƙarya ba shi yana da irin waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya kyauta to alwaqidi yana ruwatowa daga shi wannan Isma'il ibn Ibrahim daga cikin jikoki na Abdullah ibn Abi Rabi'a cewa Abdullah ibn Abi Rabi'a ya zo sai ya ga Abraham ibn Auf yana bi yana zabarin ra'ayoyin mutane sauran sahabbai da ji ra'ayoyinsu sai ya ce masa in bayatu aliyan kun ga idan kuka ba aliyun baya'a sami'na wa asaina to mu dai zamu ce mun ji amma gaskiya za mu saba wa in bayatu uthman in kuma kai uthman baya'a sami'na wa ata'na zamu ce mun ji mun yi da'a fattaqillaha ya ibn al-auf ya ibn auf dan haka ka tsoron Allah ya ibn auf kawai ka je ka zaba uthman a wannan ruwaya ka ake kawo ta to kaga wannan ruwaya na farko dai shi wannan abdullahi ibn abi rabi al-makhzumi shine wannan wanda qurayshawa suka aika tare da amr ibn al-as zuwa wajen sarki da sarki da jashi cewa aje su manzan Allah waɗannan wanda suka hijira musulmai su Ja'far ibn Abi Talib a dawo da su kawai kawai wato sun bar addinin gidansu ne suna daga cikin kafirai a lokacin da aka aiki bai bai musulunta ba sai lokacin da aka fita Makka to shi kaga ba ya ce sabiqul awwal to inda har ya zama Amr ibn al-As shi kansa ya musulunta shiga ta bakwai ra'ayinsa bai zama yana da wani ra'ayi a wannan kabiyar ba sai na ga abdullahi bin abi nabi'a kaga tun daga za a gane wannan ruwaya mata da rauni sannan kuma shi wanda ke ruwaitawa jikan nasa shi wannan isma'il ibn isma'il ibn ibrahim al-bukhari yana cewa ma bai ji daga babansa ba balle kakan to kaga wannan ma bai ji daga baban ba balle kakan ma ruwaya ce wata ke da tsiya ba ta da inganci sannan kuma idan ma da ya tabbata wanda yana nuna wata kokari na Abdurrahman bin Auf zai ji ra'ayin kowa da kowa ya ji meye kowa da kowa ke faɗa to kuma wannan kamar da aka sani a al'umma in ana jin ra'ayoyin mutane zaka ji wani zai gaya maka wani magana na sokana haka wannan abu ne da sananne sahabbai ka ba ba asumai ne ba ana iya samun wani kaga shi ma ya sako ta abin sa wannan kuma baya cewa ya zama ya zama wato an bi ra'ayinsa akan wannan wataƙila ma in ya tabbata ya faɗa shi a nan yana faɗan cewa tunda ba a samu wani sahabi ya fito ya ce wai zai yi kuruji dan magana kuruji kwata a lokacin ba ba a san shi ba in ya faɗa ne to ya faɗa ne amma ba kawai shi dai yana faɗa a ra'ayinsa kaza akwai abin da zaka ka faɗa za a gamu da mu fa amma ba abin da zai yi kawai yana da barazana ce kawai ba abin da zai iya yi ba to me zai yi saboda shi ra'ayinsa ba ya da muhimmanci kamar sauran manyan masahabai a lokacin sannan kuma zai iya yi wa ya faɗa saboda a lokacin akwai ragowar sahabbai wanda su a aliyu yaro ne a cikinsu kuma kun san su laraba abinda suka taso shine suna wato mura'ati suna wato dogaro da shekaru a wannan lokaci shi yasa umar yake cewa la'allal qauma ya'rifuna laka sinnaka ya ga ma ufan bin affan to wata kila shi wannan abdullahi bin abi rabi'a yana wato kokarin nuna mushi cewa mai shekaru ya fi kamata ka gabatar wato shi yana ganin abinda za a rinjaya shine shekaru alayi halin da wannan ruwa ce da'ifiya ba ta bukatar wani sharhi amma in ma da ta inganta to a fita da kunta shi wanda ba za a bar ayinsa ba ya daga cikin sahabbai wanda suke baya cikin sajidul awwaluna ya daga cikin sahabbai wanda yake ayya samu su yi kurakurai a daya biyu wanda ba a cewa kuma za a bi kuskuren sahabi yayin da ake da kiri yayin kuskure a kansa to wannan shine yadda aka aka zabi Uthman bin Affan babu rigima babu tada hankali babu wani abu kawai dai akwai waqafat wasu abubuwan da ya kamata mu lura da su na yayin wannan yadda muka aka zaɓa waɗannan khalifa Uthman a kaga kamar da muka faɗa ba zaɓen abubakar irin wannan zaɓe tana da wahala saboda idan an sami wanda yake mai fifiko wanda kuma yana da wahala yanzu kusan mutane kowa an yi kusanci da fifiko ne da kake ganin wani da fifiko za ka yi samun wani kuma wanda ya fi shi ba to haka wani yana da wahala ba kamar da ne a samu abubakar da umarin ba to idan an samu ma an kaddara an samu din to kuma zai wuya kaga a samu mutane sun kubuta daga san zuciya to wannan in ba shi aka samu ba to zai wuya ne ka ce wai za a bi hanya da aka tabbatar da kalimacin abubakar to in ko ba irin wannan hanya za a ba to hanya da musulmai muke da ita mu daga wajen magabatan mu za mu runguma mu ce wannan shine hanya ne za mu mu in hayata ta mu kira wani system islamic system shine hanya na ta shugaba da Uthman da Umar ya kaga wajen zaben Uthman ibn Affan kaga dai anan abinda Umar yayi na farko ya yi la'akari da addini ya yi la'akari da addini da kuma rigaye ma wannan addini waɗanda ya je zaɓo duk bai ya zaɓo su amur bin as ba amur bin as idan da kawai ra'ayi ake dubawa da bajinta da waye ina tabbatar muku wannan guda shida ba za su ce koyi ba a kansa shi yasa ma ƙurisha ma suke tura shi shi yasa ƙurisha suke tura shi saboda mutum ne wanda yake yana da diplomasi kuma ya iya zama da mutane kuma ya iya shugabanci saboda haka amur bin al-as mutum ne wanda yake larabawa na girmama shi amma kaga a lokacin magana ta zama ba ma ɗauko shi ba a shi kaga wato abinda aka yi wura'ati a wajen zaben waɗannan mutane shine addini da kuma rigaye da suke da shi a wannan addini din sannan kuma da kuma ilimi da suke da shi ilimi da suke da shi ko na addinin wannan shi ma ya taimaka a shi kaga sai da waɗannan abubuwa ne za a samu bai adiniya bai adiniya ɓangaren kiyaye addini din to sai dole za ku zaɓa wanda yake yana da ido addini ba wai ko bai zama malami ba amma yana da ido addini sannan kuma yana da wani abin da ya gabatar ba wanda kawai tun da ya taso rayuwarsa kawai ɓarɓaɓiyarsa yake yi ba a yana da wani abin da ya taɓa gabatar ma addini to sai a ce to wannan su ya kamata su fi jagorancin al'umma sannan kuma na biyu abin da kamata mu lura wannan mutane guda shi da umar da ya zaɓo dukkansu dama can suna da wani wato ɗabi'a na jagoranci da ubangiji ya ba su tun a zamanin ma'aiki har zuwa lokacin abubakar da umar da usman duk su ake kallo to ashe kaga umar ba wai kawai ya zaɓo su ne kawai saboda bisatanta ba sau dama can al'umma su suke kallo shi sa yake cewa falam ajidin nasu shiƙaƙan illa an yakuna fikum falam ajin shiƙaƙar fin nasu illa an yakuna fikum na tabbatar mutane ba za su yi saɓani ba in za su saɓani face sai dai akan ku shidan nan saboda ku ne mutane ke kallo kuke koyi da ba shi kaga dama can suna da wani jama'a suna musu biyayya waɗannan mutane dama can su jagorori ne da aka bai yi wahala ba a ji a zaɓa waɗannan mutane tsara ka ba a musulunci in za a zaɓa mutum ya zama shugaba ya zama nomini haka to za a zaɓa wanda yake dama can an riga an san a al'umma jama'a sun riga sun kance cewa suna shugabantar da shi akan abubuwan ya riga saba yin aikin kai aikin mutane afwan sannan kuma to waɗannan abubuwa guda biyu ya zama yana da addini yana kuma da wato shugabanci a al'umma da kuma nakarta a al'umma wannan dama da shi ne ake samu a kiyaye addini hirasar dini da kuma shi ake samun hirasar duniya kamar yadda almawardi ya faɗa a cikin tafinsa yace al-imama mawdu'atun li khilafati an-nubuwa fi hirasi ad-dini wa kiyaye addini wa hirasi ad-dunya da kuma kiyaye duniya kiyaye addini shi ya sami addini da san wanda san addinin kiyaye duniya kuma dama a san cewa ya yana ya iya jagoranci ba mutum ne wanda shi ba bai iya jagoranci ba irin su Abu Zar kaga da gaskiyar su da amanar su kama riga an cewa dai ba za a wani lafiya da su aka sa ya su jagoranci al'umma ba sai da wasu dabi'u da suka zama mutane ba su jure musu ba sabar waɗannan wanda aka zaba sannan abu na uku kaga wannan zaben wanda aka zabo an zabo ne su kansu wanda aka zabo kace su je su zaba a cikin su wannan shine daraja ta farko daraja ta farko da Umar ya sa shine su nominees din su je su zauna a waje daya daki daya waje daya su zauna su shawara su ga wane ne kaga dan daga nan in mutum da san zuciya ma to ai zai zai zai yi wato zai ga kwarjin dan uwansa ya san duk wani abu yake kawo bar shi wata wani dan uwansa ya bi shi inda tsoron Allah ko sai ka gani ya ya haƙura da wannan shi kaga mu wato in za a zabe ba za a ce kowa da kowa ne ke zaben ba kuma ba za a zo a ce kowa za a tara su dinga wani wasa kwakwalwa wani na zagin wani wani na zagin wani yana turan amurka ke yi daga baya kuma ya zama yayi mu ma a demokradiyya ba bukari ya tsaya da shekarau da wane da waye da an ta tara so ko an bashi wani abu ya zauna da magana wai za a yi zaben in za a yi da magana ne shekarau ba waye ba zai yi ba wani yi zama adalci dan kun za ku goma lokacin aka wannan tadin sosai aka tara su to waye ci shi wanda bai da sha'abiyya ma shi ya ci wanda ma jama'a ba ba su wani ba su wani zabe shi ba to amma shi shi shi ne magana magana ne da iya lallaye da ci Allah ta'ala kyauta sannan kuma wannan shine daraja ta farko sai daraja kuma ta wanda ke bi mata shine a rika bin duk wani mai tasiri a cikin al'umma saboda addininsa saboda mutuncinsa saboda wani hidima da yake gabatar ma al'umma din sai a rika bi kuma ana zabarin ra'ayinsa ina muka gani wannan shine yanda hatta Abdullahi bin Mas'ud da yake kufa sai da aka mishi cirage aka ce yazo da ire-irensa suka ba da ra'ayi su suka ce su sun fi gamsuwa da kuma to shi kaga ita bai in za a yi ba ana bukatar kawai wani ne yazo a ce kawai su kula shi da su kadai ba a su ma suka yi nasu tunda ana iya canja nasu ana iya zuwa kowa ya ga cewa shi ne wani da wani ko da rabuwa sanin ko da kamar da aka canja nasu kan Usman da Ali a canja nasu aka yi to an ana da bukatar shi kuma dole sai an je an kuma wajen masu mutunci masu ilimi masu adalci masu alkhairi wanda kuma suke da tasiri a cikin al'umma suna da an gabatar da hatta a tujjar ba fa su ake a baya ba wajen duk wani wanda ke dan kasuwa ne an saba gani yana ma al'umma girma to aka tashi shura shi ma fa ana kasa a ciki shura ana sa mutane da yawa duk wanda ake san yana tasiri cikin al'umma yana kuma da wani abu da ke gabatar ma al'umma al'umma na jin daɗi to kaga wannan ba ka rasa shi yana da wani gogayya da wani labarai da yake ji na wasu mutane saboda an tashi za a zaɓen shugaba za a kira shi ma a ji me yake son ya faɗa wanda ana yi saboda yanayin shura yanayin shura Abdulrahman bin Auf ya yi ra'ayin sauran dogarin mutane.
na Mutane abinda Abdulrahman bin Auf ya rike yawa jin ra'ayin sauran dogarin eh wannan shi na hudu na wannan shi kaga muka ce na farko a la'akari da addini na biyu shine a la'akari da wato cewa wanda za a zaba dama can an samu yana da rayuwa ne mai kyau a cikin al'umma kuma al'umma sun riga sun saba har sun ma shugabantar da shi ko da babu shugabanci din na hakika na uku kuma ya zama ita zabin an wakkala ma waɗanda suke na farko darajar a sa- su nominis ɗin su yi shawara tsakaninsu sai daraja ta biyu a samu wanda suke masu alkhairi masu ilimi masu tasiri a cikin al'umma masu rigaye a cikin al'umma a ce su ba a ji ra'ayinsu wannan shi ne ɓangare na uku ɓangare na hudu kuma babu laifi a je ana zabarin kuma ra'ayi a wajen sauran mutane a rika bi ko da ne loko ne da waye a rika jin waye mai ya kuke ga da ra'ayin abubuwa kuma in yanzu a yanzu ne misali babu laifi mu ce za za- za mu in aka fito wannan tsarin a ce za a yi kiretin wani ah, modern ah, wato hanya a ce kowa da kowa ya dan voicing ra'ayinsa a ciki tunda wannan ra'ayinsa ne ba fai da wani muhimmanci sosai ba wai da shi za a tsaya ana wani ta'akari ba wannan sai za a yi amfani da shi a ƙara mai tsini ya tsini wajen tarjihi da sauransu almurajihat kuma suna da yawa amma dai shuran da za a yi su ne ahalul halli wal aqd ahalul halli wal aqd su ne waɗannan nominees din da aka zaɓa sannan kuma sai manya-manyan s- mutane da aka suna tasiri saboda addininsu saboda alherinsu da suke wa mutane saboda faɗa ajinsu saboda takunsu saboda kuma wani sabika da suke da shi a cikin al'umma kowa ne za a bi a ji ra'ayinsa sannan kuma daga nan shikenan babu laifi in aka rinjaya da kuma ra'ayi na na sauran mutane kaga wannan shine abinda turawan suka tura amurka suka yi mana wayo a suka kirkiri wani abin da ake kira electoral college za a ga an gama an ga an gama an gama wani zaben nan kowa ya riga wani babatu a cikin a cikin yayi hannasu ya riga wabatun shi ne zaba kaza yau ne shi zai yi yanci zai yi waye amma yana gamawa to ya yi ya dai abin sa kuma dan wannan abin wani dan adadi ne zai dauka a nan sai a da wasu mutane shafu da mai ana kira electoral college su ne za su zo su zaɓa musu shugaban daga baya wani abu da suke kenan a shi haka musu yiwuwa sun yadda sun yadda cewa in aka bi ra'ayin mutane la yasluhu nasu fa ba la sarata lahum in aka bi ra'ayin mutane ka ce wasu zaba to za su zo koma suna kallon kuɗi ne suna ganin kallon bangaranci suna kallon abubuwan da ba a kallo kabilanci da sauransu saboda haka ba a tsayawa a ce wai jama'a wai kawai yau ranar zaɓe na kowa ya fito ya zaɓa da kanshi wanda sai da a yi rinjaye yanzu a yi rinjaye da shi kuma babu lahi karfi ya kara ba karfi amma idan ana maganan wato ita kanta a zaben ne to kaga da yanda shi Umar ya kaga ga yanda aka yi kuma sauran sahabbai suka mishi ijma'i akan ta saboda ka iya cewa wannan ya zama addinin mu ka ji dai mai sana cewa wattiba'u salafis salih da mun maka ba ta ragari waqtifa'u athari da kuma bin sawayensu to mu wannan shine abin da muka gada kaka da kakanni tun daga sahabbai wanda suka wato dakon dakon wannan addini ga yadda suka yi zaɓe suka yi zaɓe da haka duk wani wanda ya ce shi ya fi son demokradiyya da waɗannan abubuwan to wannan ya canza ne daga abin da bai da alheri zuwa ga abin da ya bar alheri ya bar alheri din insha Allah wannan dai akwai sauran abubuwa da haka za mu ƙara kawowa mm, watakila mun lokaci ya ya ishe mu za mu ci- za mu cika shi da magana akan hisba Eh, alaikum salam. na'am a bayan rasuwansa saboda bayan rasuwansa har ma wasu rayoyi duk da ruwaya akwai rauni waƙili ne dai yana cewa a- sai umar da da Uthman da ali kowanne su ya so da ya samu alfarman ya yi min wato uh, umar sallah sai Abra- abraham bin abu yake cewa a'a kuna ɗayan ce kuna yin wannan sallah ta aiko sai ya zama zama shugaba kuma ba shi kaga wannan zaben ayi shi ne bayan umar kwana uku ne dai bayan rasuwan shi ko na makamacin wannan kamar da dai ruwayoyi ke nuna ba insha Allah to kun ga yadda sahabbai suke abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh